السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة ashirin da tara ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da sha tara ga watan me miladiya dubu biyu da ashirin da uku yau za mu ci gaba da sauraron karatun goron sallah kashi na biyu a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a أكرمك الله بسم الله
فاتحة مع الصلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ان uwa yau maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana karatu ne akan falalar zikiri akramakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركمو دسالة بركمو ديو a alhamdulillah idan ba a manta ba muna cikin tafsirin waɗansu ayoyi guda uku na ƙarshen suratul araf waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci waɗansu abubuwa guda uku a ciki abubuwan nan guda uku su ne ƙur'ani zikiri sallah ayar farko ya ambaci alƙur'ani aya ta biyu ya ambaci zikiri aya ta uku ya ambaci sujada waɗannan abubuwa guda uku mun faɗa tun a satin da ya wuce cewa waɗannan abubuwa guda uku da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin waɗannan ayoyi guda uku su ne asalin rukunnan failar tijaniya don haka cikakkun ‘yan faila na gaskiya suka yi riko da su duk ɗan faila na gaske za ka ga yana karatun alkur'ani kuma yana mutunta alkur'ani sannan za ka ga yana yawan ambatan Allah sannan za ka ga yana sallah shi ya sa shehin musho balarabe bai garbi Allah ke cewa ahalinta yau ko ana ka gane su ba su sake fi ma humu fi wujuhihimu ku zo ku jiya wakati da su yaka ƙare har suna fakari don sun ƙawata wurare ko ana duniya in ka ga sunna a yau haskenta na zahara zikiri salati suna jerantuwa ku jiya tallahi ka gansu su ne sun karaya wajen bayan macewarsa shekaru tuni ku jiya sun rufi ƙwayar shari'a har da tamratuha haka jauharorin ɗariƙar hatmu mai shirya ya ce su ba mu buƙatar ambatanta a nan duba jawahiru can ka ganta ko buguya lakin karaminsu ba su fakewa mai ba su balle abokinsu balle hadiminsu jiya sai dai kaɗan zan faɗa don zuciya ta natsu don mai biya ya yi himma hasidi ya jiya su ne baradan imamul muntazar da ake taryensa tun zamanin farko cikin duniya isa da sannu yana zuwa ya taddasuwa a bisan tafarki madaidaici ya so su shiya su menene aikinsu aikinsu sallah karatu sai yawan zikiri da yaban nabiyu da shehi ba su ko gajiya to da idan kana so ka gane dan faila a ko'ina ka shiga a duniya ka dinga lura ya ya ɗauki alkur'ani idan ka ga yayi wa alkur'ani rukunsa kainar kashi dan kowan nan ne munafiki ne ya zo ne domin ya ɓata sunan jama'ar faila amma ba ɗan faila ba alama ta farko mutunta alkur'ani alama ta biyu yawan zikiri alama na uku shine sallah idan ka ga waɗannan sifofi guda uku to ka tabbata ka hadu da ɗan faila cikakke almajirin shehu radiyallahu anhu amma idan baka ga wannan ba to ba mamaki masoyi ne za a iya samun masoyi dan da yawa mutane masoya ne amma ba su daga cikin mutanen da zaka kalla ka kafa dalili ko hujja da su akan lamarin da ake ciki waɗannan ayoyi guda uku waɗanda Allah ta'ala ya ambace su a ƙarshen wannan sura su ne a aya ta farko ya yi magana akan alkur'ani wadda ita ce muka karanta a satin da ya shige shine wa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk lokacin da kuka ji ana karatun alqur'ani kuna karanta ko ana karanta muku to ku shiru ku natsu ku kasa kunne ku saurara ku kawaita ko kwa samu a jikanku to yau insha Allah tabaraka wa ta'ala bi fadlihi wa rahmatihi wa aunihi za mu fassara aya ta biyu wadda take magana akan zikiri ita ce ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa zkur rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil gudwi wa la sali ولا تكن من الجاهلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستطيعون يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka ambaci ubangijinka a cikin ƙahon zuciyarka ka ambaci Ubangijinka a cikin ƙahon zuciyarka, kana mai ƙanƙan da kai da ladabi da tsoron Allah, kar ka bayyanar da murya, ka ringa jiyar da zuciyarka ba kunnanka ba. Kuma idan za ka yi, ka yi ambatan safiya da kuma maraici, kar ka yadda ka zamanto daga cikin rafkanannun mutane marasa ambata Allah ya isa wannan aya wato tana tunatar da mu ne mu sani cewa ambatan Allah da harshe shi kadai bai isa ba ambatan Allah da harshe kadai bai isa ba bai isa ba ba tare da ambatan Allah da zuciya ba dole yadda kake ambatan Allah da harshenka to kai kokari zuciyarka ma ta dinga ambatan Allah sannan ka dinga duban ma'anan abin da kake faɗa din harshenka na faɗa zuciya tana faɗa idanka yana kallon abin da kake faɗa din idan ba haka ba to sai ya zama amfanin da ake nema ba a same shi ba shi yasa za ka ga zakirai da yawa suna ambatan Allah ɗaruruwa suna ambatan Allah dubunnai wani ma sai ce ma yayi miliyan kaza amma angonsu ba wanda ya fi shi hafsada a anguwansu ba wanda ya fi shi girman kai a anguwansu ba wanda ya fi shi munafinci da an gan shi ma ta ce a shiru ga munafiki nan kuma wai za shi da sunan shi dalili wato ya mai da zikiri al'ada ne ba ibada ba ya mai da zikiri al'ada ba ibada ba to da ka shi yasa sai ka ga maimakon zuciyarsa ta natsu dan shi zikiri wanke zuciya yake yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi li kulli shay'in jila'un wa jila'ul qulubi zikrullah kowane abu yana da magogi da yake goge shi magogin zuciya shine la ilaha illallah idan kana yi yana da kyau mahaifiyarka ta yi madalla da ta haife ka babanka ya ce madalla da ya haife ka ko kai kaɗai ya haifa ka ishe shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya madalla da kai annabi ya ce madalla da wani ko ban da kowa a gari kaza su wane za ishe ni ka san ko wannan ba karamin abin alfahari bane annabi ya ce ko ban da kowa a gari kaza su wane ya ishe ni sannan ubangijin ka ya ma dalla da zikiri yana wanke zuciya ne har sufa suna tawai azzikiru lil qulubi qut fa in abat minha tamutu azzikiru lil qulubi qut fa in abat minha tamutu shi zikiri abinci ne na zuciya in aka hana ta sai ta mutu dukkan halittar Allah kowace halitta tana da abincinta haka nan gaɓoɓinka kowace gaba tana da abinci idanka abincinsa kallo hancinka abincinsa ƙamshi bakinka ko harshenka abincinsa shi ne magana ƙafarka abincinta shine tafiya kunnanka abincinta shine sauraro saboda ka zuciyarka abincinta shine zikiri saboda alƙalbu baitun rabbi zuciya ɗakin Allah to da yawa abin da yake hana zuciyar ta gyaru ana mai da zikirin al'ada ne kawai shi shi zakirin ne kawai zai ta zikirin da ba shi bai ma san ma me yake faɗi ba watakila ma ana zikirin yana ta zikirin ne ga hankalin mutane sai hankalin su ya wuce sai kwashe wayoyin shi yasa ake so a haɗe tsakanin zikirin harshe da kuma zikirin zuciya idan aka taru tsakanin zikirin harshe da zikirin zuciya ko kuma ka ce zikirin harshe zikirin zuciya zikirin gaɓoɗi don zikiri kala uku ne zikirin zuciya zikirin harshe zikirin ruhi ana so mutum ya haɗe waɗannan zikirori guda uku zikirul kalbi wato zikirin zuciya shine wato at-tafakkur wal muraqabatu tafakkuri da muraƙaba shine zikirin zuciya zikirin harshe shine tardidul zikiri alal lisan yawan maimaita la ilaha illallah subhanallah allahu akbar walhamdulillah da harshe ko kuma karatun alkur'ani shi ma zikiri ne haka nan karatun sauran ilimi shi ma zikiri ka zauna ka ɗauko hadisi kana karanta zikiri kake fikihu shi ma zikiri ne kai nahawu zikiri ne duk abin da zaka karanta sunan Allah ya shigo ciki shi ma wannan abin zikiri ne a gane wannan amma innamal a'malu binniyat ko wanda yake ɗaukar wannan kayan sana'a ko wanda yake ɗaukar su kayan ambatan Allah duk ilimai ambatan Allah saboda ka zikirin harshe shi ne karatun alkur'ani karatun ilimai faɗin la ilaha illallah da sauran zikirori sai zikirin gaɓoɓi shi ne tsaida shari'ar Allah kamar sallah sallah zikiri ne amma na gaɓoɓi aikin hajji zikiri ne shi ma na gaɓoɓi zikirin harshe la ilaha illallah zikirin zuciya tafakkuri da muraƙaba zikirin gaɓoɓi sallah sannan da sa'ayi na aikin hajji waɗannan su ne zikirori guda uku ana kiransu ibadatun jismiya haka ake kiransu ibadatun jismiya duk me yi a cikin zikiri yake yanzu idan mutum kaga yana sallah zikiri yake in kaga mutum a hajji yana aikin hajji zikiri yake in kaga mutum a makaranta da littafi a hannunsa zikiri yake idan kaga mutum a masallaci yana sallah zikiri yake za mu zo bayani za a jima shi ma duk ibadu ana yin su ne don zikiri ita kanta sallar don zikiri ake yin wa aqimi salata li zikiri wa aqimi salata li zikiri to haka nan sauran sallo sauran ibadu banda sallah din su ma duka ana yin su ne saboda ambatan Allah saboda ka yan uwa mu fahimci cewa shi zikiri din nan shine wato kafin harsashin ginin addini domin addini abubuwa ne guda uku aqwalun wa af'alun wa ahwalun maganganu ayyuka halaye to maganganu yana da zikiri mafificin zikirin magana shine la ilaha illallah mafificin zikirin magana shine la ilaha illallah ya zo a hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa abdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafificin abin da na faɗa da ni da annabawan da suka shuɗe kafin ni shine la ilaha illallah imamul bukhari ya fidda hadisi da muslim a cikin babul iman nasa'i a cikin sunanin nasa'i da ahmad a cikin musnad ahmad cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah da Allah ta'ala ya aiko ni ya umarce ni da in yaƙi mutanen duniya baki ɗaya har sai sun faɗi la ilaha illallah a wata riwaya hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa yu'minu bi sannan su imani da ni wa ma ji'tu bihi da kuma abinda nazo da shi fa idza fa'alu zalika idan suka aikata haka a samu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha sun kiyaye dukiyoyinsu da jinanansu daga gare mu sai abin da yake haƙƙi ne na jini ko haƙƙi ne na dukiya a wata riwaya illa bi haƙƙin islami sai dai abin da yake haƙƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabinsa yana wurin Allah maɗaukacin sarki ya zo a cikin majma'iz zawa'id juz'i na goma hadisi na ɗari uku da sittin da tara annabi alaihi salatu wassalam ya ce yana gaya wa abi huraira Allah ya ƙara mar yadda yake ce masa mallaki tahu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu bashirhu bil janna abi huraira duk mutumin da ka haɗu da shi ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan ya sakantance ya tabbatar a cikin zuciyarsa sai masa bishara da aljanna duk mutumin da ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah har cikin zuciyarsa ya shaida abi huraira ka ce masa shi dan aljanna ne injini sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu lura da wannan da kyau yadda annabi alaihi salatu wassalam ya shar'anta ilimi a cikin tauhidi Allah da manzansa sun sharɗanta wa tauhidi ilimi sun sharɗanta ilimi a cikin tauhidi ubangiji na cewa fa'alam annahu la ilaha illallah kaga fa'alam ka sani annahu cewa shi la ilaha illallah har a cikin tauhidi ma ana buƙatar ilimi sannan annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya mutu yana sane da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to ya shiga aljanna ba wai zai shiga aljanna ba ya shiga aljanna a wata riwaya man mata wa huwa yashhadu wanda Allah ya karɓi rayuwarsa yana mai shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi ma ya shiga aljanna ma'anan shaidawa shine sani man mata huwa yashhadu ma'ana wa huwa ya'lamu dalili ko shine Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi wa ma shahidna illa bima alimna wa ma shahidna illa bima alimna ba mu yi shaida ba face da abin da muka sani shine dalilin shaidawarmu suratu yusuf alayhi salam aya ta 81 sannan Allah da manzansa sun sharɗanta ilimi a cikin tauhidi a ayar da ta gabata kamar yadda muka faɗi sannan a hadisi wanda muka ambata shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta ilimi a cikin tauhidi sannan Allah da manzansa sun sharɗanta ilimi a cikin ibada da kuma ma'arifa ka lura da kyau ka kalli suratul zariyat suratul zariyat aya ta hamsin da shida za ka ji Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljani da mutum ba sai dan su bauta mini ma'anan shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗi liya'rifuni ma'ana dan ku sanni kuma haka yazo a cikin hadisul kursi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ta'arifuni qabla an ta'buduni wa kaifa ta'buduni wa lam ta'arifuni ku sanni kafin ku bauta mini ta yaya za ku bauta mini ba ku sanni ba shine shehin ne ke faɗi radiyallahu anhu ke cewa khalaqtu zal khalqa liya'buduni ya'ani bi ya'buduni ya'rifuni من لم ينل معرفة الرحمن أعماره ضاعت مدى الأزمان الله تبارك وتعالى في خلقت ذا الخلق أنا هلت وأنا هلت ليعبدون دن سبوتاني يعني أبن الله يكي نفي ليعبدون سبوتاني يعرفوني سسني saboda haka duk mutumin da ya zo duniya ya rayu bai samu ma'arifa sanin Allah ba, to rayuwarsa ko ya shekara ɗari ta tozarta ta tafi a banza. Matuƙar zamani, saboda haka la ta'alu juhudaka binailil irfani. Izan tara ajiba qurbin rahmani ya zaharu min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablahu wa ba'du tarmada. har ka takaita kokarinka daga barin neman sanin Allah in kai haka za ka ga abun mamaki a rayuwarka na samun kusanci a cikin halar ubangiji tabaraka ta'ala dan ko in baka sani ba Allah yana bayyana yana yin tajalli daga cikin kowane abu yana yin tajalli a bisa kowane abu yana yin tajalli daidai kowane abu yana yin tajalli gaban kowane abu yana yin tajalli bayan kowane abu titir aka yi ya zaharu min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablahu wa ba'du sarmada annabi alayhi salatu wassalam yana gaya mu'az ibn jabal Allah ya kara mar yadda lokacin da ya aike shi kasar Yemen sai ce masa innaka taqadamu ala qaumin ahli kitabin فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم فرائد da zai ake sai ce masa ya mu'az ka sani cewa za ka je wurin waɗansu mutane ne ba jahilai ba mutane ne da aka taɓa saukan musu da littafi suka jirkita shi saboda ka suna sane da abubuwa da yawa idan ka je abin da zan gaya ma farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shi ne ka kira su zuwa sanin Allah shine ya zuwa bautan Allah zuwa bautan Allah idan kaga sun san Allah to daga nan fa akhbirhum anna Allah farada alaihim al-fara'id sai ka gaya musu cewa Allah ya farlanta musu farilla ka bari su san Allah ba sallah zaka koya musu ba da kaji ka sanar da su Allah tukun in suka san shi sai ka koya musu yadda za su bauta mishi shine ma'anan awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imanihi thumma ma'rifatu ma ma yuslu bi fard ainihi shine ma'anan fadin shehu radiyallahu anhu hasil uluman arba'an zastalik awwaluha irfanu raddil mali an gane ko ka san Allah to sannan sai ka san dokokin Allah Imam al-Bukhari ya fidda hadisi a cikin kitabul libas babu siyadil bidi daga abi zarri jifari Allah ya kara mar yadda yake wata rana na zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai na samu ya sa fararen kaya kun san annabi yana son farin kaya sallallahu alaihi wasallam ranar ko sai na gaishe ya sa fararen kaya rawani fari ta izari fari sannan mayafi fari ya kwanta yana bacci ina zuwa kafin na ƙaraso ya tashi yana tashi da ya zauna ya kalle ni sai ce da ni ya ya sai ce da ni manin abdin babu wani bawa qala la ilaha illallah wanda zai faɗi la ilaha illallah summa mata ala zalika illa dakhala aljanna yace abin da ya gaya min kawai ke na zo na iske shi ya sa farin kaya ya kwanta yana bacci kafin na ƙaraso sai ya tashi ina zuwa abin da ya ce babu wani bawa da zai buɗe baki ya ce la ilaha illallah sannan Allah ya karɓi ransa a bisa sanin ma'anan la ilaha illallah sai face wannan mutumin dan aljanna Abizar Ligifari yake sai maganar temin nauyi ne kuma sai na ce masa wa in zana wa in saraka ya rasulullahi wannan mutumin da kace idan ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna ko da yayi zina yayi sata sai annabi alaihi salatu wassalam sai ce mun koyi zina yayi sata sai na ƙara cewa ya rasulullahi koyi zina yayi sata sai manzo Allah ya tashi ya zo ya kama hanci na ya matsi sai ya ce da ni wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka ala rajul abi amfi abin zar ko yi zina yi sata ko yi zina yi sata ko yi zina yi sata sai ya shiga aljanna ko abu zar ligifari yana so ko baya la ilaha illallah kwaya ɗaya fa idan muna karanta irin wannan hadisan wani musulmi za mu zaga ko mu jefa shi wuta don Allah akwai musulmin da bai faɗi kwaɗe ba kai arna ma abokan zaman mu wani lokaci sukan faɗi in suka gaba ma ce la ilaha illallah to ya lakai da waɗannan ba sai dai ka baro Allah su ba ba mamaki hasken kalmar ta janyo imani a zuciyarsu kuma in mutum zai imani ba shawara da kai za ba sanda zai imani ya musulunta ba ka wurin to balle wanda dama a musuluncin ka same shi saboda yan uwa irin waɗannan hadisan yana da kyau in mun fahimce su mu kama bakunan mu akan yan uwan mu musulmi in mutum yana da laifi ka bar shi da Allah kawai amma kar ka ce wai dole shi dan wuta ne dole shi kafiri ne dole shi mushriki ne a saboda laifi la ilaha illallah ta kasa kubutar da shi menene zai kubutar da shi kuma sannan akwai hadisul kursi da Allah tabaraka wa ta'ala ce la ilaha illallah hisni من قالها دخل هسني ومن دخل هسني أمن من إقهدي لا إله إلا الله شنجيناني هو لا إله إلا الله برناني هو لا إله إلا الله تتنغاتاش دم متمن دي فقا يا شكتين شنجينا يا شكتين كارياتا wanda kuwa shiga cikin shingina ya aminta daga azabata saboda yan uwa idan muka lura da wannan da kyau to za mu fahimci cewa la ilaha illallah babu wani abu gaba da ita babu wani abu sama da ita shi yasa al-Imam Hassan al-Basri yake cewa zikrullah khairul la shakka fi yazabu bi-dhanbi wa la dhanba fi la ilaha illallah alkhairi ne baki daya in an faɗa tana tafiyar da zunubi sannan babu zunubi a ciki sannan suna cewa zikirullahi shifa'un la yadurru ma'ahu da'un wa zikirun nasi da'un la yanfau ma'ahu dawa'un wai ambatan Allah magani ne ciwo baya jikkata me yi ambatan mutane cuta ne shan magani zai warkar da me yi a gane wannan ambatan Allah sinadarin magani ne ciwo baya cutar da me yi ambatan mutane cuta ne magani zai warkar da me yi in kana zikiri ba cutar da za ta cuce ka in kana gulman mutane ba maganin da zai warkar da kai a gane wannan saboda idan ka shiga cikin alkurani za ka ga ayoyi da dama Allah tabaraka taala yana magana akan zikiri amma tunda muna magana ne akan ita wannan aya a wazkur rabbaka fi nafsika ubangiji tabaraka taala ce ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka wato kamar lazimi da muke yi lazimi na dariƙar tijaniya shine shehu rajalla ne ce sirran idan za ka yi zikirin ka yi shi a asirce ba a bayyana kamar wazifa wazifa shi ne muke yi a bayyane amma lazimi a asirce muke yin shi wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka a asirce wato lazimi tabarru'an da ladabi da kuma alola yasa in za mu yi lazimi muke yin alola alola alama ne na ladabi saboda Allah tabaraka ta'ala yace tabarru'an ma'anan tabarru'an tazallulan da kankan da kai wato alaman kankan da kai shine barin magana tarkul kalami in za mu yi lazimi sai mun yi alola sannan idan muka yi alolan in muka fara ba ma yin magana wasifatan sannan ku dinga yin abin da tsoron Allah alamar tsoron Allah shine sai kaga mun kalli gabas ba ma kallon yamma ko kudu ko arewa in za mu fara za mu yi alola idan muka yi alola sannan ba ma magana in mun fara sannan saboda tsoron Allah da ladabi gabas muke kallo khawfan minhu saboda tsoron Allah wa dunal jari ma'anan wa dunal jari ay fawqa sirri ay abin sama da asirtawa wato karkai shuru har ka fara tunanin shago ko ka fara tunanin gida ko ka fara tunanin matarka ko 'ya'yanka ko wani hali da kake ciki ka dinga motsa harshenka ba ka yi shuru kawai ba ka dinga yin abin can cikin ka ya dinga ji hankalinka ya ji zuciyarka ta ji tunaninka ya ji domin wato wazkur rabbaka fi nafsika annafsu tana ɗaukan fassarori da yawa ruhinka nafsinka ne zuciyarka nafsinka ne jininka nafsinka ne ainihinka nafsinka ne hakikarka nafsinka ne so daga wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin ruhinka wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin jininka jikinka ma nafsinka ne ka ambaci ubangijinka a cikin zatinka ka ambaci ubangijinka a cikin samuwarka ka ambaci ubangijinka a cikin hakikarka ka ambaci ubangijinka a cikin ainihinka saboda haka shine wa dunal jahri karka bayyanar da murya sanda kake lazi a wazifa ne ake bayyanar da murya wa dunal jahri min alqawli mutawassidan bainahuma ka tsakanta tsakanin bayyanarwa da asirtawa da yawa mutane sai ga mutum yana lazimi sai shiru har tarbin ma ya faɗi a hannun shi minti biyu sannan ya tuna sai ya ɗauko amma idan kana motsa harshe zuciyarka tana ji tarbinka ba zai faɗi ba sannan Allah tabaraka ta'ala ce bil gudu wal asali idan za ka yi lazimi din ka yi shi safiya da maraice ai bil ashi wal kar ko kuma bukuratan wa asila wato awailan nahari wa awakhirahu farkon rana da kuma ƙarshen rana wala takun min al-gafilina kar ka zama daga cikin rafkanannun mutane an zikirillahi daga barin ambatan Allah sai shehu radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin sai ce kharajar rasul wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gida yaduru fi nawahil madinati laylan yana kewayawa a cikin sasannin madina da daddare don ya yi haka sai ya fito ya dinga ɗan kewaye gari bayan dare ya kowa ya yi bacci kamar da bidari umara sai ya ci karo da gidan sayyidina umaru fa iza huwa yusalli sai ji sayyidina umaru yana sallah billaili da daddare waya karau yana karatun alkur'ani bi ala sautihi ya daga muryarsa da ƙarfi yake karatun manzo Allah ya tsaya kaɗan ya ji sai kawai ya wuce sai ya bi ta ɓangaren gidan sai na abakar shi ma shi ne wa marra bidari abi bakarin sai ci karo da gidan sai na abakar a hanya wa wajadahu yusalli sai ya samu sai na abakar shi ma yana sallah sirrul qira'ata yana asirta karatun sallah shi ba a jin nashi yana asirta muryarsa hatta la yusmi'u nafsahu har shi ma kansa bai jin kansa yana karatu falamma asbaha da suka wayi gari dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka shigo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qala li umar sai manzo Allah ya tambaye sayyidina Umar shi ce masa ما لك ترفع صوتك جهرا بالقراءة في الليل Umaru me ya same ka ne jiya da daddare na biyo ta gidanka na ji kana nafila da daddare kana ɗaga murya me yasa kake haka sai sai na umar yace atrudun nu'as wa uqizul jiran wa atrudu shaytan yace wallahi saboda abu uku nake yin haka annabi ce faɗe su in ji sai ce na farko ina koran bacci kar bacci ya zo inda nake ba yadda za a mutum yana magana ya bacci balle karatu in ka ga mutum ya yi bacci ya yi shiru ne amma matuƙar ana magana bacci ba zai zo ba saboda haka nake koran bacci da karatu na biyu ina so in farkar da makwabtana su ma su daina bacci su tashi su sallah manzo Allah ya murmushi yace Umar kenan na uku sai na murmushi ina koran shedan sai manzo Allah yace to naji wa qala li abi bakr sai ce sai na bakar wa anta lima tusirru kai kuwa abubakar ne yasa kake koyi naka karatun sallah da daddare ƙala sai sai na bakar ce asma'atu man nadaitu ni ina gani ya rasulullahi ba sai na daga murya ba saboda wanda nake ganawa da shi yana jina yasa ba sai na daga murya ba muna tare ƙalar rasulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sayyidina Umaru akhafid min sautika shay'an Umaru abin da zan ce ma ka ɗan sauke muryarka ka rage ɗaga murya ka rage ka sauke muryarka ka ɗan wa qala li abi bakr sai so sai na bakar kai kuma irfa min sautika shay'an kai ma ka ɗaga muryarka ka ɗan to anan da yawa akwai malaman da ba sa so su ga ana yin zikiri ana ɗaga murya in ka tambaye su menene dalili sai su ce ai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa zkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka saboda me zaka dinga ɗaga murya mutane na ji to anan mafi yawanci ko rashin sani ko mantuwa. Ita kanta wannan ayar, ai ta sauka ne a Makka. A Makka, a wannan lokaci maguzawa sun cika Makka. Ba sa son zikiru, ba sa son zakiru, ba sa son mazkuru. ba sa son ambatan Allah ba sa son mai ambatan Allah shi kansa Allah ma ba sa son shi shi yasa sai Allah tabaraka taala sai ya ma aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce masa wa zkur rabbaka fi nafsika ka dinga ambatan ubangijinka a cikin zuciyarka saboda garin maguzawa ne in ka ambace shi da ƙarfi suka ji za su zage shi su zage zikirin kai ma su zage ta so da ka faɗe shi a ranka amma da aka koma madina haɓa malam ka zo ka ga yadda sahabbai ke kyashe zikiri sosai har sayyidina anas ibn malik yake cewa wallahi ba na gane an idar da sallah sai na ji sautin zikiri na tashi da na ji sautin zikiri na tabbata an idar da sallah a madina ke ba na gane an idar da zikiri sai na da sautin zikiri sai na bana gane an idar da sallah sai na da sautin zikiri na tashi sannan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wani lokaci idan muka matsa da zikirin ma sai annabi ya tausaya mana sai ya ce da mu irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba ku sauƙaƙa wa kawunan ku wanda kuke ambato ba kurma bane ba fakakke ba ne wa huwa ma'akum yana tare da ku to anan za ka gane cewa akwai dalilin da ya sa aka saukar da ayar wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka kaga anan dan ɗariƙar tijaniya shi kaɗai ne in ya ji wannan zai balance amma wanda bai shi ba ɗayan biyu wani ya shi ba zai zikiri ya ɗaga murya ba wani kuma ya shi ba zai zikiri a zuciya ba shi buɗe baki zai dan tijjaniya kuma sai ce a ni ina yi a zuciya da safe da yamma da magariba kuma in buɗe baki in yi da ƙarfi kaga tambayar saboda me sai ce ubangiji ne yace man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi wanda ya ambace ni a cikin zuciyarsa ni kuma zan ambace shi a cikin yalwar zatina wanda ya ambace ni a cikin jama'arsa zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fita shi kaga wanda ya ambaci man zakarani fi nafsihi lazimi wa man zakarani fi mala'in wazifa ba shi kenan ba kaga abu yayi daidai yayi balance shi ne ma'ana shi ne annabi alaihi salatu wassalam ya gaya sai na umaru ya ce kaɗan sauke muryar ka kaɗan kai kuma abubakar kaɗan ɗaga muryar ka kaɗan kaga a nan ashe ma muryar ake so a ji inda ba muryar ake so a ji ba cewa za a kai umaru ka daina buɗe baki kai a zuciya kai kuma abubakar allah ya ma albarka ka ci gaba da yadda kake yi sai aka ce sai na umaru kaɗan rage murya kaɗan kai kuma abubakar ka ƙara volum kaɗan kai ka rage volum kai kuma ka ƙara a kaga ashe muryar ake so ashe muryar ake so sayyidina umaru akhfid min sautika shay'an sayyidina abubakar irfa min sautika shay'an wannan shine ma'anan ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها wabtaji bayna zalika sabila Allah tabaraka ta'ala ce karka dinga bayyanar da muryarka idan kana sallah sannan kada ka dinga ɓoye muryarka idan kana sallah ka tsakaita tsakanin bayyanawa da asirtawa as-sabilu bainal jari was sirri laysa illa al-jahr faqat shi yace hanyar da take haɗe tsakanin asirtawa da bayyanarwa bayyanarwa ne kawai sai dai ba da ƙarfi ba walakin mutawassilun sai dai abin tsakaitawa ne ya ƙulun rasulu sallallahu alaihi sallama ma'aiki sallallahu alaihi sallam yana faɗa yana cewa ya ƙulun Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ana jalisu man zakarani ni ubangiji abokin zaman mai ambatona ne wa ana inda zanni abdibi ni ina bakin iyakar daidai zaton bawa na duk inda bawa na ya zace ni a nan zai same ni in ka zace ni mai bayarwa sai in baka in ka zace ni mai hanawa sai in hana ka in ka zace ni mai ɗaukakawa sai in ɗaukaka ka in ka zace ni mai kaskantawa sai in kaskanta ka idan ka zace ni mai rahama sai in shigar da kai aljanna in ka zace ni mai azaba sai in jefa ka a jahannama ana inda zanni abdidi duk inda bawa na ya zace ni a nan zai same ni wa ana mahu ina tare da bawa na idza zakarani idan ya ambace ni in zakarani fi nafsihi in bawa na ya ambace bace ni a cikin zuciyarsa zakartuhu fi nafsi sai in ambace shi karka ce a cikin zuciyarsa amma Allah ma yana da zuciya fa to fa amma walaysa nafsu kan nafsi Allah yana gani amma walaysa basaru kan basari Allah yana ji amma walaysa sam'u kasam'i Allah yana da zuciya amma walaysa nafsu kan nafsi idan ko ka ta iri ɗaya ne ta ce to zo zauna kullu nafsin za'iqatul maut hada na shi za ka ce eh a nan za ka gane ashe ba za ka fassara da zuciya ba sai dai ka ce yalwar zaki in ka zo nafsu namu zuciya nafsin Allah yalwar zatinsa wa yuhazzirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku zatinsa shine annabi Isa yake gaya masa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ranan tashin alkiyama Allah zai ce ya Isa na Maryama أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله shi kuma saboda girmama Allah da ladabi da ta ba ni na faɗa ba sai ce subhanaka ka ji amsar wanda suka san Allah da ce a ban ce ba sai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub Allah ka ji amsa mai kyau kai yanzu kai na ka zaura ce kai ne kace kai Allah ne wallahi ba ni mace ba wallahi ni ban faɗa ba ai wanda yake tambaya ka ya fi ka sanin baka faɗa ba saboda ka nutsu mana kai na dani shi annabi Isa ai ya san an san bai faɗa ba amma aka tambaye shi a anta qulta lin nasi takizuni wa ummi ilahin min dunillahi sai sai subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika wannan zaka gane a ce nafsin daban-daban ne kuma nafsin din na gaya muku akwai nafsin da zai iya zama jini akwai nafsin da zai iya zama zuciya akwai nafsin da zai iya zama ruhi fa idza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi kaji ko kaga kullu nafsin za'iqatul maut anan ruhi ne saboda haka wa in zakarni fi malayin idan bawa ya ambace ni a cikin jama'a zakartu fi malayin khairin minhum zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fita shi ala kulli hal shehu radiyallahu anhu kai abu ta kowane hali dai tariqul wilayati zikrullah hanyar walittaka idan kana so ka zama wali hanyar da zaka bi shine hanyar ambatan Allah tabaraka ta'ala az-zikru manshurul wilaya wala budda min al-bidayati biz-zikr bil-lisan ba makawa in kana so ka zama wali farko ka fara da zikirin harshe dazu da muka fara karatu ba na ga muku cewa zikirin harshe shi kadai bai isa bai isa ba amma kuma farko dole sai da shi farko ka fara da zikirin harshe wa huwa absadu zikr shine matsakaicin zikiri idza istamarra al-abdu ala zikr bil lisan idan bawa ya ci gaba da ambatan Allah da harshensa la'annahu yasir ila zikri ma al-hudur wataƙila sai Allah ya datar da shi sai ya koma ambatan Allah da halarto zatin Allah a zuciyar shi wa idza stamarra idan ya ci gaba da ambatan Allah da huduri yasilu ila zikril qalbi sai ya sadi zuwa ga ambatan Allah da zuciya wa yasilu ila zikrin ma ghaibatin an kulli ma Allah to daga nan sai ya koma ambatan Allah wato tare da fakuwa daga barin ganin abin da ba Allah ba fayasiru zikir huwa zakiru sai zikirin ya zama shi ne mai zikirin an gane ko kuma shi ne wato idan mutum ya ci gaba da yin zikiri ya ci gaba da yin zikiri da harshe har zuciya ta karɓa to ana nan sai ya zama shi ne zikirin sai ya zama ba shi bane zai ce la ilaha illallah a masu zikiri ne da sun gani sun ce la ilaha illallah ka ji ba ba kai bane ne zikirin kai kawai ka yi shiru amma da an gaza ce la ilaha illallah a lokacin ka zama zikiru dan ne mazkuru ya zo kuma ka'ida mazkuru shine sarkin sarakuna kuma ka sani innal muluka idza dakalu qaryatan nafsaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla to da kan mazkuru ya zo ya yi rugurugu da zakiru saboda babu zakiru sai mazkuru kawai mazkuru ke ambatan kansa da kansa to a wannan lokaci ba magana mala sai dai shiru la tasma'u illa hamsa فيصير الذكر هو الذاكر وهو المذكور وما ذلك على الله بعزيز wannan ba abu ne mai wuya a wurin Allah in dai ka ci gaba da yin zikirin da harshe ba kuma sai an shiga wani da'ira mafi yawanci kamar yadda muka faɗi mafi yawanci mutane suna ɗaukar abin al'ada ne sai kawai mutum shi dai zakiru ne amma ba zai taɓa yin zikiri ba sai an zo an yi da'ira sai ta yi yi zuba saboda rige shi ta ji ake kai wallahi ka zakiru yau kai zikiri an biya ka ake ai baya gajiya shi da ka amma in yana zaune a ɗaki shi kaɗai ba zai taɓa yin zikiri ba sai dai ta saƙe-saƙe yadda zai yi cuta kaga wannan ya zama wani abu kuma da ya sa muka ce za ka ga mutum yana zikiri ya yi ɗaruruwan zikiri ko ya yi dubunnai wani ma har miliyoyi amma ya fi kowa hasada ya fi kowa girman kai ya fi kowa ƙeta ya fi kowa munafunci kuma sunan shi zakiri sai ka rasa wa ake kira ne hanya ubangiji ke kira kuwa Allah da an kira shi to zai tsabtace bawa daga barin waɗannan miyagun ɗabi'u ya mai da abin al'ada ne har ta kai ma in yana zikirin ma bai ma fahimtar ma me yake har kansa ne ke zikiri amma zuciyarsa ba ta san abin da yake ba ala kulli halin zikrullahi nafi'un kai abu sa kowane hali dai ko kai da harshe ko kai da zuciya ambatan Allah yana da amfani فأي اسم من أسمائه dawamta zikir alaihi tajillahu asran fi nafsika kowane irin suna na Allah ka ɗauka ka dawwama kana faɗi to za ka samu alamarsa a cikin zuciyarka zai maka tabo a cikin zuciyarka kullu ismin yu'assiru fi nafsi al-abdi ma la yu'assiru al-akhar kowane irin suna na Allah idan kana kira to zai maka tasiri a zuciya da bambanci da tasirin da ɗaya sunan zai maka misali ya hayu ya hayu tasirin da zai yi da bambanci da tasirin da ya kayyumu zai yi an gane ko to haka yake kowane suna na Allah yana da irin amfanin da zai maka amma dai a yi da izini da izini هل إذا أمر الله تبارك وتعالى بكثرة ذكر الله في القرآن saboda haka ne Allah ta'ala ya umarni da yawan ambatansa a cikin alkur'ani wa zkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka tadarru'an da ladabi wa kifatan da tsoro wa dunal jari min alqawli kada ka yadda ka dinga bayyanar da murya a san da kake ambatan nashi bil guduwi kuma ka dinga yi wato da safiya والآثالي كما مريتي ولا تكن من الغافلين كرك يدا كزمان تو daga cikin rafkanannu an zikirillahi daga barin ambatan Allah wato lazimi ce fa innal ashiya domin Allah ya halitta abubuwa salasatun guda uku ne Allah ya halitta abubuwa guda uku abu na farko tauyayye baya cika har abada abu na biyu cikakke baya raguwa har abada abu na uku wani lokaci ya ragu wani lokaci ya cika waɗannan abubuwa guda uku shine shehu radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi ani yace gaya mana anan yace fal kamilu allazi laysa fihi naqsun al malaikatu abin da yake cikakke baya raguwa a koda yaushe sune mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su suna aikata abin da ya musu umurni da shi wan naqisu allazi la yakmulu abadan al baha'im wal hayawanat halittar da ita kuma kullun tauyayya ce ba ta cika har abada sune dabbobi su mala'iku kullun cikakku ne ba su da aiki sai zikiri ba su da aiki sai sallah ba su da aiki sai tasbihi ba su da aiki sai salati ba za su taɓa raguwa ba mala'ika ba zai taɓa yin bacci ba mala'ika ba zai taɓa cin abinci ba mala'ika ba zai taɓa shan ruwa ba mala'ika ba zai taɓa yin jima'i ba ko ne za a yi kuwa kai bari ma dai idan ya ga gashin mace sai bace ba zai ƙara dawa ba sai ta rufe gashin ta gashi kawai kuma ba sai ta bude gashin duka ba ko ya wani abu na gashin ta fito zai bace a wurin kawai sai waɗanda suka su kuma tauyayyu ba sa cika su ne dabbobi su kuma dabbobi ba za su taɓa cika ba har abada yadda mala'ika duk yadda ya kai da ganin girmanka da jin kunyarka ya zo ya ziyarce ka ko da za ka yanka masa rago ko bijimi ka gasa ka soya ka dafa wallahi duk yadda ya kai da jin kunya ka ba zai ci ko kwaya ɗaya ba ba zai iya ba to haka nan akuyar gidanka duk yadda za ta kai da ganin girmanka a matsayinka na limamin gari wallahi ko da azumi ba za ta iya binka ko da sallar ashan ba da ce ya kamata in yi wa liman alkunya da yau da rana ɗaya zan bi shi sallah ba abin da ya dame a kawo dusa kawai a ga aiki wallahi malam dusa da ruwa sai jima'i sai bacci to wannan su ne halitta na biyu to halitta na uku suna tsakiya su ne mu mutane ke wani lokaci mutum ya zama mala'ika wurin ibada da zikiri da salati wani lokaci mutum ya zama dabba wurin ci da sha da jima'i da bacci sauraka idan ka ƙarfafa ma'amalarka da mala'iku to sai ɗabi'unka ya zama irin na mala'iku in ka ƙarfafa ma'amalarka da dabbobi sai ɗabi'unka su zama irin na dabbobi wato in ka yawaita sallah karatun qur'ani zikiri salati to sai ka dinga yin aiki irin na mala'iku idan ka yawaita cin abinci shan ruwa bacci jima'i fira ihu a gari gwada ƙarfi to sai ka zama dabba Allah ya kiyaye saboda haka mala'iku la ya asuna Allah ma amara mai fa'aluna ma yuwanu su ko mala'iku su ko dabbobi shi da sha kawai wal insanu bainahuma taratan kamilun wa taratan naqisun laysa kamaluhu min zati innama huwa min mazkurihi saboda haka kamalar mutum ba daga zatinsa bane daga abin da ke yawan ambato duk abin da kake yawan faɗa to wannan abin ne zai baka shine kwalitinka idan kana yawan maganan kuɗi to kuɗi ne zai zama shi ne kwalitinka idan kana yawan maganan mata in kana yawan maganan mawaƙa ‘yan ƙwallo da sauransu to wannan duk shi ne zai zama da an ganka sai a tuna wannan abu haka nan idan kana yawan ambatan Allah to shi kenan sai Allah zama shi ne kwalitinka da an ganka sai a tuna Allah sai ka zaɓi ɗaya wanda ka ga ya dace sai ka dinga yi in ka ga dama kai ta ambatan labaran duniya da an ganka sai a tuna duniya in ka ga dama ka dinga yawan ambatan Allah da an ganka sai a tuna Allah tabaraka ta'ala saboda ka shi dan adam kamalarsa ta abin ambatansa ne idza zakara Allah kana kamilan in dan adam yana ambatan Allah yana tuna Allah sai zama cikakke wa in gafala an zikirillahi kana naqisan idan bawa ya rabkana daga barin ambatan Allah sai zama tauyayyi wal insanu kullu shay'in fihi sharafuhu yuraddidu zikrahu da'iman dan adam duk abin da ya gane cewa darajarsa tana cikin abin zaka ga ya yawaita ambatan wannan abin shine shehu yace barin baka misali تجده إذا انتسب إلى قبيلته أو إلى بلده أو إلى وطنه يفتخر بذلك ولي ينا الفاري يتي أي شي بهوشي ولي يتي شي بيربي ولي يتي شي بفلاتميني ولي يتي شي ببربريني ولي يتي شي بلاربيني كو بسوريني كو بغواريني da yawa za ka samu wannan ana magana da shi ainihi ka san bahaushe ne bahaushen ma ɗan kano eh eh dan Kano dan Najeriya wai alfahari yake yi da yaransa da garinsu da ƙasarsu shi da shi yake to ka lura da wannan da kyau in dai dan adam yana yin alfahari da kasancewarsa bahaushe dan Kano dan Najeriya to fal aula an yasura min zikrillahi tabaraka wa ta'ala fa huwa sharaful haqiqi wa ma siyahu laysa bi shay'in in dai nasabarka tana tikewa ne zuwa ga Hausa, kai Bahaushe, ɗan Kano, ɗan Najeriya, to kai ƙoƙari ka zama mai yawan ambatan Allah har nasabarka ta tike zuwa ga ahalullah. Ana magananka a ce a mutanen Allah, mutanen Allah, kai dangananka zuwa ga Allah ne ba zuwa Kano ba, ba zuwa Najeriya ba, ba Hausa ba. Allah kawai shi yasa ce ya ayyuha nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum saboda ka mu lura da wannan da kyau kar mu dinga yin alfahari da gari ko da yare ko kuma da nasaban mu ko wani abu makamancin wannan a akwai ayoyi da dama da Allah tabaraka ta'ala ya ambaci zikirori yana da kyau a malam mubarak ya dan karanta su akwai wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون
بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم يسبحون الليل والنهار لا يفترون بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال بسم الله الرحمن الرحيم يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الظمآن ماء حتى يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم
sadakallahu azim wato anan idan an lura da kyau za a gane kowace ibada ma dan zikiri ake yi kuma za a gane ma dukkan mu dan zikiri aka yi in an lura da waɗannan ayoyin da kyau za a ga mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arshi ba su barin zikiri safiya da maraice dare da rana kullun cikin zikiri suke yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun an gane ko sannan ubangiji yana faɗi allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu tsawa da kanta zikiri take tsawa tsawa ma zikiri yake wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min kifatihi haji ko kai ba ma tururuwa tana zikiri kiyashi yana zikiri cinnaka yana zikiri watakila ma idan ya ya cije ka din nan zikiri yayi Allah ma in ya manna ma cizo shi yayi zikiri dai kuma ka kashe shi ajigo saboda ka haka nan sauran halittu kyankyasai kadangaru kaji raguna macizai kunamu da sauran dukkan halittar Allah wa inni shay'in illa yusaddu bihamdihi haji ko walakin la tafqahuna tasbihahum shi yasa Allah kaji Allah tabaraka ta'ala yana faɗi alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffati Bismillahirrahmanirrahim ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم
sadaka ta tsuntsaye da kake gani masu harbin tsuntsaye da bafa din nan sai su hattara akwai wanda ya harbi tsuntsu ya kawo gida aka gasa mai ya ci da daddare ya kasa bacci ana ta tasbihi a cikin shi ana ta tasbihi a cikin sa to kuma Allah ya sana daga cikin kebantattun bayi sai da ya je wurin waliyin zamanin ya gaya masa to sannan waliyin ya magana sai manzo Allah ya ce masa ai tsintsin da ya ci da ya kai ƙarshen tasbihinsa da haka bata faruwa ya fara bai kai ba yana tsakiya aka kashe shi shine da ya shiga cikin sai ya ci gaba ka gani ko saboda haka yana da kyau a dinga hattara sosai a dinga kulawa in ma za ka abin nan in dabba shi sa za ka ga ana so in za ka yanka dabba ka ba ta ruwa ɗan shafa ta da abin da take a lokacin ta kama in ka ba ta ruwa ka shafa ta haka ka shafa wuyanta ka shafa cikinta to ta san umarni ne dama sai akai a yanka ta to ta sani sai ta nutsu amma ta hanyar mugunta to sai ƙarshe sai ka zo ka ciwo kanka abin da ba za ka iya bacci ba kuma haji ko to sannan annabi Dawud alaihi salam Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana shi ma saboda zikiri da yake yi har duwatsu suna taya shi da tsuntsaye inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq bismillahir rahmanir rahim إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم حتى صلى da muke ganin ta sallah ita ce ginshikin addini ba as-salatu imaduddin ko as-salatu imaduddin ita kanta sallar dan a tsaye da zikiri ake yi wa aqimis salata li zikiri bismillahir rahmanir rahim wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم صدق الله العظيم صلى الجمعة da hudubar da ake karanta a ranar juma'a dukkan su dan zikiri ne idan ka duba suratul juma'a aya ta tara zaka ji ubangiji yana faɗi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة والصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم haka nan sallar tsoro an san sallar tsoro ko salatul khawfi ita kanta wato bayan an idar da ita abinda ake yi ita kanta ana yin ta ne dan zikiri ubangiji yana cewa fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha bismillahir rahmanir rahim فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم صدق الله العظيم haka nan masallaci duk masallacin da kaga an gina dan zikiri da sallah aka gina shi ko a ina ne in dai sunansa masallaci ba shago ba ba coci ba ba wani wurin business ba a'a masallaci to ka sani dan zikiri ne da tsaye da sallah in kana so ka ga wannan ka duba suratul nur aya ta 36 zaka ji ubangiji yana fadi fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu bismillahir rahmanir rahim fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wala sal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم صدق الله العظيم sannan Allah tabaraka wataala ya ce akwai azzalimai a duniya iri daban-daban daban-daban amma duk cikin azzalimai babu azzalimin da ya hana ayi zikiri a masallaci inji Allah tabaraka wataala yace wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi bismillahir rahmanir rahim ومن الظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم فهكذا أيك الحج شما أيك الحج ذكريني أن أن ذكري ذاك جاء الله تبارك وتعالى أنا فريات في سورة الحج آيات عشرين دبقوا زوا دتقص yana cewa wa'azzim fil nasi fil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dahir ya tina min kulli fajjin aniq bismillahir rahmanir rahim وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عليق صدق الله العظيم صدق الله العظيم يتي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام sannan arfa nan ne dandalin zikiri kowa ma zakiru ne a wurin ranar arfa ba ranar zikiri kenan ka duba suratul baqara aya ta 198 zaka ji ubangiji yana cewa fa idza afattum min arafatin fazkurullah bismillahir rahmanir rahim ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم صدق الله العظيم حتى ينسين تدعجي يعني أيانك هذا a yanka zabuwa a yanka agwagwa a yanka rago a yanka saniya a soke raƙumi dukka dan zikiri ne haka nan sauran ibadu duk ibadar da ake gani muna yi Allah tabaraka ta'ala ya sa mu yi dan zikiri ne yana cewa wali kulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha خير فاذكروا اسم الله عليها ثواب
بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سنة الله تبارك وتعالى يا هلا التامنة مشي دك dabba da aka halatta mana mu ci wadda aka yanka ta da sunan Allah duk dabbar da ba a yanka ta da sunan Allah ba Allah ya haramta mana kar mu ci sai ce fa kulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin bismillahir rahmanir rahim فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لي- ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق الله العظيم sadaka Allahu azim wato dole a gane muhimmancin zikiri hatta dabba Allah tabaraka ta'ala ya ce in ba a yi zikiri ba ka- aka yanka cin ta fasikanci dabba in ba a yi zikiri ba aka ci to wannan cin da aka yi mata fasikanci ne wala takulu mimma بسم الله الرحمن الرحيم ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم sadaka Allahu azim azumi ma dan zikiri ake wani tukmilul iddata wani tukabbirullah a gani ko sannan makasidu na jihadi yaƙi dalilin da yasa ake yin yaƙi dan kiyaye masallatai ne masallatai kuma dan ambatan Allah saboda ka sai Allah tabaraka ta'ala sai yake cewa walaula difa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العظيم sadaqallahu alazim kuma Allah ya koyar da musulmi duk sanda musulmi suka haɗu da makiyansu kafirai ko munafikai ko makiya to ba laya ko guru ko hayaki ko kambu shi ne zai ba ku nasara ba a zikiri zikiri ɗin nan da kake gani idan mutum yana ƙinka ka hango shi daga nesa to ka fara zikiri ba sai ka bude baki ba zikirin kawai zai ma maganin shi duk sharrin da ya zo da shi ba zai same ka ba. shine zaka ji ubangiji yana faɗi ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم sadaqallahu alazim inda zaka gane zikiri yana da girma wai duk mawaka halakakku ne. duk wani mawaki halakacce ne amma banda mawaka zakirai mawaka waɗanda suke zikiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce "Ah, waɗannan ƴan aljanna wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun ko yattabi'uhumul gawun بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واذكروا واذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم sadaka Allahu azim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku dinga zargin junanku musulmi ku ce ma wannan munafiki wannan munafiki wancan munafiki ni zan gaya muku alamomi da sifofi irin na munafikai duk wanda ya tabbata da su to na gaya muku munafiki ne ga alamar wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم sadaka Allahu azim wannan aya tana da ban tsoro kaga zikirin ma fa ba ba kai ba kana yi in kana yin kadan Allah ya ce munafiki ne kadan ba wai sai kai doya ne zaka zama mumini wala yazkuruna Allah illa qalila munafikai ce wala yazkuruna Allah illa qalila saboda ka yan uwa mu yawaita ah, yawan zikirin Allah sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin wato dalilin da yasa zai azabtar da kafirai da munafukai dalili shine sun manta zikiri sun manta da zikiri ambatan Allah yana faɗi a cikin suratul muminun aya ta 110 yake cewa innahu kana fariqun min ibadi بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون صدق الله العظيم sadaka Allahu azim to ƴan uwa a ƙarshe ayoyin alqur'ani sun tsawatar da mu kuma ayoyin alqur'ani sun ja kunnuwanmu daga barin gafala daga barin ambatan Allah akwai ayoyi da dama ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi ya ayyuha allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah yana cewa fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah yana cewa walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikra yana cewa wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyil lahu shay'anan fa huwa lahu qarin yana cewa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama yana cewa fa ansahu shaytanu zikra rabbih faladisa fi sijni bid'a sinin saboda zikiri shaytan ya mantar da shi faladisa fi sijni bid'a sinin yana cewa istahwaza alaihim shaytanu fa ansahum zikra Allah yana cewa fa'arif amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya yana cewa man yurid an zikra rabbih yasluquhu azaban sa'ada sannan Allah tabaaraka ta'ala yana cewa wala takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum idan kana so ka zamanto kana tuna Allah baka manta da ubangijinka ba to ka ambace shi a cikin zuciyarka tuna Allah a zuciya shi zai sa karka manta da shi sannan ba za ka iya tuna Allah a zuciyanka ba sai ka manta da abin da ba shi ba wa zukur rabbaka إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت ما دونه to daga nan sai ka samu wazkur rabbaka fi nafsika Allah ya datar da mu Allah ya samu yawaita ambatan Allah kar mu dauki zikiri kawai al'adan yan dariƙa aini dan dariƙa ne kawai kana zikiri ka dinga duba shin da kake zikirin nan a cikin miyagun ɗabi'u wanne ka bari tunda ai zikirin gyara zuciya to a cikin halayenka lalatattu daga shiganka ɗariƙa zuwa yau wanne ka bari shine abin da zaka dinga lura da shi ba kai ta zikiri ba kana zagin wasu ba sa zikiri kuma ka fi su girman kai kana zagin wasu ba sa zikiri kuma ka fi su hasada ka fi su munafinci a ka dinga lura zaka duba ɗabi'unka ka ce to a cikin halaye na hali kaza mummuna shi na fi ina so in fuskantar da zikiri na zuwa wannan ɗabi'a Allah ya mun maganin wannan ɗabi'a to shikenan sai ka dinga yin zikiri akan wannan halin naka yau da gobe yau da gobe zaka ga ka bari kwata kwata in dai da izini Allah ya taimake mu Allah ya saka muku da alkhairi Alhaji Aminu Muhammad Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Haruna Chairman Allah ya saka masa da alkhairi Sayyidi Ali Sisa Kuta Allah ya saka masa da alkhairi akwai Hajiya baban mu Hajiya Fatima Hajiya Binta wadda kwanaki lokacin da ake ginin nan ina bi Umar ne ya kamata ya zo ya bayani ko ko baya nan eh sai ta kawo mana siminti ko da block ta kawo mana su da yawa lokacin ba manta ba har an faɗa a nan saka kowa da alkhairi Allah ya buɗe kasuwancin ku ya sa alkhairi mai yawa a ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu فكن مجيسا لنا يا واحد العهد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له عقل ولا ند أنت القياس لكل خائف وجن يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين